أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamo yau 23 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 kuma yau 28 ga watan biyar miladiyya 2019 a wannan masallaci masallacin margayi Alhaji Haruna Danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan wannan shi ne majalisunmu na sha biyu insha Allah ta'ala kafin a shiga tafsiri akwai tambayoyi da aka rubuta za mu karanta waɗanda za mu iya karantawa wanda yake cewa alagafata malam menene hukuncin zakka da ba a ba wa talakawa ba sai dai a ɗauki a ɗauka a kai masallaci a yi wani aikin da ita shin malam wannan zakkar ta yi daidai to malamai suna da sabani a game da hukuncin ba mu masallaci zakka wasu daga cikin malamai suna ganin ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa fi sabilillah da ya lissafa waɗanda ake ba zakka guda takwas إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله wasu malamai suna ganin cewa ma'anar fi sabilillah na da faɗi suka ce fi sabilillah duk wani abu da ya zama addinin Allah za a ma'aiki to suna ganin ya shiga cikin fi sabilillah to daga a wajensu masallaci ya shiga cikin fi sabilillah makaranta ta shiga cikin fi sabilillah da sauran dukkan wasu a biya ma mutum aikin hajji ya shiga cikin fi sabilillah wasu kuma malaman suka ce a'a fi sabilillah na nufin jihadi saboda haka abu bi ake nufi da fi sabilillah ko dai almujahidun ko alatul jihadi almujahidun a ba su sojojin musulunci dan akwai hukuma ta musulunci to sojojinta ya halatta a ba su zakka suna cin wanda Allah ya ce a ba su sannan sojojin ko da general su kaga ya general suna da albashi da yawa to ya halatta a basu zakka sannan ya halatta a ci makamai na tsara daular musulunci da kudin zakka wannan shine kuma malamai har yanzu basu gushe ba suna da wannan sabani wasu suna ganin za a iya ba masallaci zakka wasu kuma suna ganin ba za a ba masallaci ba cikin malaman da suke ganin za a ba masallaci zakka a nan Najeriya akwai malamin mu Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta masa fahimtar sa ya tafi akan cewa masallaci yana cin fi sabilillah kuma a mahangar malam mai fadi yana ganin yadda gwamnati ba ta kula da masallaci ai ko to tunda babu gwamnatin da za ta kula da masallaci to shi yana ganin masallaci ya shiga cikin ma'anar fi sabilillah kafin sa akwai wasu malaman irin su al'allama abin nan ibn ashu ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar tunis fahimtarsa shi ma kenan kamar ɗaya daga cikin malaman masar a shek rashid riba a cikin tafsirinsa tafsirul manar shi ma yana ganin za a iya ba masallaci zakka iyaka tambayar a nan ita ce shin a kwashe a ba masallaci duka ka a ba talakawa a a iba a ba talakawa nasu sannan ko babu laifi a tsako goma masallaci a bashi tunda masallaci ba gwamnatin da ke kula da masallaci wannan fahimta ita ce tafi sauki a ganinmu Allah madaukakin saki ya datar da ya sake cewa Allah ya kara malin lafiya menene hukuncin wanda ya zubar da ciki ya kuma gane bai yi daidai ba shin shi ma zai yi kafara ne ko kuwa mai ya kamata ya yi ina so malam a kara mana haske a nan zubar da ciki idan ya kai watanni hudu haramun ne a musulunci kuma kisan kai idan ciki ya kai wata hudu ittifaqi na malamai ba wani malamin da ya halasta inda ya kai wata hudu wata hudu arba'in arba'in su uku kenan sun fitar a cin hadisin ibn mas'udin radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yusalu ilayhi al-malaku فينفخ فيه الروح ويعمره بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا ستر حلفت الساعة أتكلم مهي في سقانا أربعين أمتين دوغم ملي daga nan ya juye ya zama gudar tsoka kwana arba'in sannan ya sake juyewa ya zama gudan wancan gudan jini sannan ya zama gudar tsoka kwana arba'in kwana ɗari da ashirin ke kwana ɗari da ashirin watanni hudu kenan arba'in uku to daga nan duk wanda ya zubar da ciki a wannan lokacin ya yi kisan kai kuma ya aikata haramun sai daga cikin manya-manyan kaba'irul dhunub a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta faru wata mata suka yi catar baki da ita da wata mata shikenan sai wannan mata sai ta bige cikin mai ciki dama ɗaya tana da ciki ta bige cikinta faqatalatha wa qatalat janinaha ta kashe ta nan take ta mutu kuma dan cikin ma ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci cewa ita dai mata za a biya diyarta an san diyar dan adam mace sannan shi kuma dan cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda za a yi shine a bada bawa gurra gurratu abdun gurratun min abdin aw ama lafiyayyen bawa lafiyayye shine gurra akwai su malamai da suka ce wai faili a gurra ana nufin mai tsada a samu bawa wanda yake mai tsada to sai a ba da shi a matsayin shine shine diyar diyar dan cikin da aka kashe a yanzu sai a kiyasta sai a ga adadin kuɗin da zai sai bawa a wancan lokacin sai a ba su dangin ko matar da aka kashe mata cikinta ko kuma aka zuban mata da cikinta kuma ko da likita ne wannan aikin amma idan bai kai wata hudu ba to wasu malamai suna ganin wannan ba a so kuma ba a halatta ba amma babu jiya a kansa domin halittarsa ba ta cika ba in bai kai watanni hudu ba wannan ita ce fahimta da malamai suka faɗi Allah madaukakin sarki ya kyauta wannan take tambaya ko mace ce ko namiji ta ce shin ya ce shin yana da kyau mace ta san samun mijinta ya rinka bayyana mata nawa ya samu ko nawa ne albashin shi a musulunci ba hakkinta ba ne baya cikin hakkinta kuma baya cikin ihsani ba ba ba ba hakki bane ba ihsani bane eh in an ce hakki abin da yake tilas in an ce ihsani abin da an so a yi so daga ba hakkinta bane ba ihsani bane in shi ya ga zai yi zama ya daɗi shikenan sai ya faɗa mata in kuma ya bar kayan shi a cikin zuciyar shi shikenan ba laifi yayi ba amma ta sani ita ba hakkinta bane ta san nawa yake sama in ta sani ne zai mata in ma kika sani kila damuwa zaki shiga in mace ce ta rubuta in kika san ko nawa yake sama duk wata kila ki shiga damuwa domin kila zaki ga abin da yake miki ba bai ke a tsammanin ki ba haka ya kamata ya miki ba amma in baki sani bai dumbuzo wata rana ya baki take ta mamaki mun gane wallahu a'lam so da ka ba hakkin ta bane wannan yake tambaya ke cewa malam ina hukuncin maganin bindiga ko na karfe wanda ba su kulle shirka da tsafi ba su kulle da shirka da tsafi a ciki ba kyau hadisin wahina duk da hadisin yana da rauni amma dai malamai sun tafi akan cewa mutum ya jiyo zai sha wani maganin wai karfe ko maganin bindiga to sahabbai su ne ya kamata su je su sha wannan maganin amma kuma ba sahabi ko kwara ɗaya da za a baka labari sahabbai in ka tattara yaƙoƙan da suka je da manzo Allah su sama tare da shi da wanda ba su je ba sun fi yaƙoƙa sittin amma a tarihi ba taɓa jin wani ya sha bindiga maganin bindiga ba kuma sannan daga wayau ne ana yin wannan wanda ake cewa ba surkullen jiko ne da waye da waye to kenan kuma sai a shiga mai surkulli so da ta bi halasta ba wanda ya ce a ruwaito cewa annabi sama ya yi wuturi da raka'a biyar uku da ɗaya kuma baya zama sai a ƙarshe shin malam ko da zaman istiraha ba za a yi ba a'a ba wanda yake yin zaman istiraha zai a ciki ai zaman da ake magana ba za a yi ba shine zaman tahiya na a sallama sallah amma waɗanda suke yin zaman istiraha wato zaman hutu to wannan za su iya yi a ciki bai shafi wannan ba wannan ya rubuto da turanci ban gane rubutun ba ka rubuto da hausa ko ka gyara turancin ban gane rubutun ba sosai wanda ya ce ina malam ina neman addu'a wajen yan uwa musulmi Allah ya mu mahaifiya ta rasuwa da fatan Allah ya mata rahama Allah ya mata rahama Allah ya jikan dukkan musulmai da suka rasu mu kuma da bamu rasu ba Allah ya sa mu cika da imani wanda yake cewa malam zai zan iya bawa zan iya ba mutum biyu zakatul fitr ko mutum 30 zaka iya ba su bala ya halatta wanda bai sami to ban gane wannan hikima wanda ya ce idan Allah ya ba wa mutum karuwa wannan rubutun shi ya fito gar kamar da inji aka sai dai bai samu damar yi wa yaron yanka ba wato na ragon suna har yaron ya kai wasu shekaru kamar biyu ko uku yayin da mutum ya sami dama bayan shekarun nan shin zai iya yi wa wannan yaron annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi yace al mawludu maqhunun bi aqiqatihi tuzbahu lahu yawma sabi'i wa yusamma wa yuhlaq kowane abin haihuwa an rataya shi ne da abin da aka yanka masa na aqiqa ana bukatar a yanka masa ranar bakwai a sa masa suna a masa aski da wannan malamai da yawa sun tafi akan cewa aqiqa wajiba ce ba sunna ba saboda wajibi ne a ma yaro yanka kuma malamai suka ce in ba a samu damar masa ba kowane lokaci ne za a iya mishi har ma wasu ba da fatawa cewa in mutum ya girma ya ji labarin cewa ba a masa hakika ba zai iya makan shi bahaushe ne ke cewa bai halatta mutum ya ci naman naman naman haihuwarsa ba Allah gafarta malin ya matsayin irin tsarin nan na gina wa ma'aikatan gwamnati gida ko sayan masu fili wanda ake ce ma mortgage mortgage bank wato ina nufin tsarin nan na national housing fund da ake cirewa kowane ma'aikacin gwamnatin tarayya ko na jiha a albashinsa duk wata to aikace ban san yadda ake yi a najeriya ba amma dai yadda yake yadda malaman fikihun zamani suka yi akwai hanyoyi babu laifi gwamnati za ta iya gina ma mutane gida gidan da za a gina maka a miliyan biyar sai gwamnati ta gina maka sai ta ce in son samu ne tun da gwamnati babanka ce yi uwa ce sai ta ce to ta baka wannan gidan a miliyan biyu da rabi ko miliyan biyu kuma ta rika shirya maka duk wata wannan in aka yi haka ya fi kyau haka wasu kasashe suke yi na biyu shine ta yi ta kuma ci riba gidan da ake siyarwa miliyan biyar miliyan uku sai ta ce to a miliyan uku da rabi za ta siyar maka kuma a cire maka albashi yayi sannan akwai tsari na uku shine na murabaha eh abinda suke ce mushi bai'ul murabaha lil amiri bishara shi kuma tsarin bankuna suke sai su sai ka aika musu da takarda cewa ko kila dama kana da account a wajensu cewa kana buƙatar gida a unguwa kaza ga irin yadda gidan yake ka ba su muwasafat din gidan idan ka ba su su kuma sai su gina maka gidan in kai za ka gina gidan da kanka kila za ka gina shi ne a miliyan biyar amma su sai su ce za su gina maka a miliyan takwas bai'ul murabaha lil amir bi shara bankunan da suke tsarin musulunci a yanzu suna yi a duniya ban ja'iz ma na ga a tsarin su suna yi so daga ya halasta wannan malamai da suka suke ba da fatawa a game da irin waɗannan matsalolin sun tafi akan cewa ya halasta za a iya to duk wanda aka yi a cikin waɗannan yayi daidai Allah madaukaki sarki ya taimake mu Allah madaukaki kawai ƙarin bayanin da ya kamata a yi riba ba ta shiga cikin bashin abin da ya shafi ba kuɗi da kuɗi ba ba kuɗi da kuɗi ba riba ba ta shiga ciki yanzu ya halatta a malamai da yawa sun tafi sai ka aje wannan waya sai ka ce wanda zai biya kuɗi yanzu naira dubu talatin wanda kuma sai bayan wata biyu zai biya kuɗi shi kuma dubu talatin da biyar saboda ba kuɗi da kuɗi aka yi ba abinda shari'a ta hana shine az-zahabu bil-zahabi riban wal-fiddatu bil-fiddatu riban a ba da kuɗi da kuɗi shine haramu amma na kaya wannan suna cin shi bai'ut taqsid bai'ut taqsid malamai da yawa sun tafi akan cewa ya halasta amma in sun samu ne a babi na tausayi to a bashi wanda ya zo yana da kuɗin shi ya biya dubu talatin ya ɗauka wancan kuma shi kuma bashi ne sai a ce dubu talatin da biyar ka kaman ba dan tausaya mushi ba duk da cewa shi kuma mai kayan ai kayansa za su je su daɗe a wajen shi da ya ban mashi kila wani zai zo ya ɗauka ya siya kuɗi a hannu ga wuri ga waina to a takaice dai ya halasta amma idan ba a yi ba ya fi Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu tashi aya ta ɗari da goma sha biyar Allah ramma bismillah walillahi al-mashriq wal maghrib
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله na'am إن الله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم anan Allah madaukakin sarki zai ba mu wani darasi duk da yana da alaka da fuskanta alƙibla kamar yadda aka faɗi ayoyin da duk ayoyin da muka shiga tun daga manan shakh min ayatin aw nunsiha la ati bi khayrin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir suna shimfiɗa ne a game da bayani na canjin alƙibla to a nan sai Allah madaukakin sarki zai mana bayani akan hukuncin lalibe a game da alƙibla mutum ya zama bai iya gane inda alƙibla take ba ko kuma wasu halayen da za su sa mutum ya zama dai bai fuskanci alƙibla ba shine sai Allah ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib al-mashriq mafitar rana wal maghrib da mafadar rana lillahi duka na Allah ne Allah shi ya halicce su Allah shi ya halicci gabas rana ta fito daga gare shi daga gare ta Allah shi ya halicci yamma rana ta fada a yamma fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskantar da fuskar ku a lokacin da za ku yi sallah ga Allah fa samma wajhullah to za ku samu alqibla Allah a nan wajen fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskantar da fuskar ku in za ku yi sallah fa samma wajhullah ai fa samma qiblatullah za ku samu alqiblar Allah madaukakin sarki anan inna Allah lalle Allah wasi'un mai yalwa ne a cikin hukunce hukuncensa baya kuntata ma bayansa a cikin hukunce hukunce alimun kuma Allah madaukakin sarki masani ne a game da bayinsa da abin da ya dace su aikata na ibada kamar yadda muka faɗi malamai sun tattauna akan me dalilin saukan wannan aya ko kuma me aya take nufi wasu daga cikin magabata sun fassara wannan ayar a matsayin ayar tana magana ne akan mutumin da ya zo daji sai ya kasa gane alkibla ya kintatansa ya kintatansa sai bai gane alkibla ba kawai to sai Allah muku sai ce fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah duk inda ya fuskanta to anan zai samu alqibla Allah sallar da yayi tayi tunda yayi ya kabbata ko shi amma bai gane alqibla ba gabas zai kalla a'a yamma zai kalla a'a zai kalli kudi ne a'a zai kalli arewa ne bai gane ba to ya kalli ko ina fa tamma wajhullah anan wajen da ya sallar nan alqibla Allah ya sallar wasu magabata suka ce a'a wannan aya tana batu ne a lokacin da ake yaƙi ana yaƙi an shiga yaƙi ana fafatawa da magabtan musulunci to sai Allah madaukakin sarki sai ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah in ana yaƙi duk inda aka fuskanta to fa samma wajhullah alqibla Allah madaukakin sarki tana nan a wajen an dace fa in khiftum farijalan aw rukbana idan kuna cin tsoro na yaƙi farijalan aw rukban ku yi sallah a matsayin rijalan a kafa a tsaye aw rukbanan ko kuma kuna kan abin hawan ku suka ce haka wasu kuma suka ce a'a wannan ayar abinda Allah ta'ala yake nufi da ita ana batu ne akan mutumin da ya zo zai yi sallah amma sai ya kasance gari ya ya mai duhu ko an yi hadari ko kuma cikin duhu na dare to shi ma yakin tatansa kawai sai ya sallashi to shi ma fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah duk inda kuka fuskanta to alƙibla Allah madaukakin sarki tana nan a wajen الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يشير تك وأن تفسيرا ذاتي يدوكا آية تتنا نقوم هكا وأن دسك قتن شيء أهال تفيا بس قان إناني قبس بس قان إناني يمو بس قان إناني كدو بس قان إناني أري وبا فأينما تولوا فثم وجه الله haka lokacin yaƙi haka mutumin da ya kasance cikin duhu bai gane inda alƙibla take ba shi ma ya sallashi fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta to lallai tabbas kun fuskanci alƙiblar Allah madaukakin sarki wannan ayar malaman da suke bincike akan ta'arudun nusus ayoyin da ake ganin kamar suna cin karo da juna amma babu cin karo da juna kamar yadda aka faɗa mana cewa babu cin karo da juna a tsakanin nasosan shari'a akwai inda Allah madaukakin sarki ya ce rabbul mashriqain wa rabbul maghribain rabbul mashriqain wa rabbul maghribain a wani wajen kuma Allah ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun nan kuma Allah madaukakin sarki ya ce walillahi al mashriq wal maghrib a nan an nuna mana mafudan rana mashir kwara ɗaya ce an nuna mana mafaɗar rana kwara ɗaya ce a can kuma sai aka ce rabbul mashriqain wa rabbul maghribai ubangijin mahudan rana guda biyu ubangijin mafaɗar rana guda biyu a can kuma Allah mana kuke sarki yace fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal maghrib ba sai na rantse ko ina rantsuwa da ubangijin mahudan rana da yawa da mafaɗar rana da yawa to sai malamai suka ce abin da ake nufi nan an faɗi almashriq ana nufin inda rana take fitowa kwara ɗaya inda take fitowa kwara ɗaya kawai ana magana ne a matsayin rana na fitowa rana kuma na faduwa kaga anan ɗaiɗai ne amma inda aka ce fala uqsimu bi rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain aka faɗi biyu to ana nufin rabbul mashriq inda rana ke fito musu da wuri to suna da ɗaya rabbul mashriq rabbul mashriq na biyu al mashriqain shi kuma al mashriq na biyu inda rana ke musu tsawo ba ta fito ba kaman kwanan nan ina jin wasu sun gani wani limami a ƙasar tajikistan ya yake bayyana yadda suke awanni gabaki ɗaya ba su ganin ba su ba su ganin rana kai ba su ganin dare sai dai ka gama in ka gaji ko sai dai ka je ka kwanta idan wani yanayin ya canza musu kakkab bai wuce shi daren awa biyu ba ko daren awa hudu in ya musu tsawo shi daren awa shida a wasu watanni na shekara amma idan wani lokacin ya juyo kamar yanzu da ake azumin nan to ba su ganin dare kwata-kwata to kaga akwai su a nan turai wajajen abin nan scandinavian countries irin su wannan kasar denmark da makamantansu suna samun irin wannan yanayin sannan wani yanki na america suna samun irin wannan tsintar kansu a cikin wannan sannan wani yanki na rasha da overseas countries su ma sukan tsinci kansu a cikin irin waɗannan yanayi har ma da fata wacce malamai suka ba su da yadda za su dau azumi da yadda za su aje azumi da yadda za su rika salloli to kaga rabbul mashriqaini wa rabbul maghribai mafaɗar rana a wajajen da ranar su ke faɗuwa daidai wa daida kamar mu mu muna ɗaya daga cikin ɓangarorin ranar duniya da muke da aljawul mustawi Najeriya tana daga cikin bangaren take da yanayi madaidaici. Sai ka ga wani zubin araba cif daren mu awa goma sha biyu ranar mu awa goma sha biyu. Wani zubin kuma ka ga daren ya ɗan ja amma ba da yawa ba da ‘yan awa ɗaya haka ko awa biyu wani zubin kuma kaga yinin ne ya ja da yawa yamin jayi ne to shine rabbul mashriqaini wa rabbul maghribai wanda suke da kwanaki masu tsawo to su ne mafaɗar ranar su ɗaya wanda kuma kwanakin su suke madaidaita su kuma faɗar ranar su ɗaya haka mafitar ranar su ɗaya waɗancan ma mafitar ranar su ɗaya kan guda biyu su sannan rabbul mashariq fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharibi inna laqadirun malaman tafsiri suka ce al mashariq nan da yawa ba ana nufin inda ranar take fitowa ba nan ana nufin kwanakin fitowarta da kwanakin faduwarta Allah madaukakin sarki ya halittan marana tana da wajen da take faduwa a kowane yini kowane yini shi a shekara kwanaki 300 da 55 ko kuma da 60 kowace rana akwai ranar inda ranar Allah madaukakin sarki ya kaddara mata ta faɗi gobe ba anan za ta faɗi ba malaman falaki sun san wannan sannan wajen da za ta fito daban a yau gobe inda za ta fito kuma daban ba za ta sake faduwa ko ta sake fitowa a wannan wajen da ta faɗi yau ba yanzu yau rana ta fito ɗazu to inda ta fitan nan ba za ta sake fitowa ba kuma sai bane Allah ce sannan idan ta faɗi an jima nan da awanni to ba za ta sake faduwa a wannan wajen da ta faɗi ba sai kuma bane duk shekara tana da wajen take faduwa sau ɗaya a kowane yini a cikin kwanaki da ake da su na shekara kwanaki 355 a kirgar a takwimu shamsi kirgar abin nan kalandar kalandar solar solar kalanda kalandar miladiyya ba kalanda hijriya ba kuma dama da shi suke kirga ai ba da ba da ba da ba da ba da ba da asnatul qamariyya suke suke kirga ba to shi ne wannan sau da haka a takaice dai wannan ita ce fa'idar da malaman tafsiri suka bada a game da walillahi al-mashriq wal maghrib a matsayin mufradi da rabbul mashriqain wal maghribain a matsayin abu bi musanna da kuma fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun su kuma a matsayin jami wallahu a'lam al-allamah at-tabari yace fassara aya walillahi mulkul khalqi alladhi bayna al-mashriq wal maghrib ai mulkin ababan halitta da suke gabas ɗin duniya inda rana ke fitowa da yammacin duniya inda rana ke faduwa na Allah ne ya ta'abbaduhum bima sha Allah shi yake bautar da su da abin da ya gada wa yahkumu fihim ma yuri kuma Allah shi yake musu hukuncin abin da ya ga dama ya nufi alaihim ta'atu so da ka ya wajaba su ma Allah da'a Allah ya wajaba ya wajaba amma Allah da'a duk hukuncin da Allah ya yanke fawallu wujuhakum ayyuhal mu'minuna nahwa wajhi Allah madaukakin sarki yace ku fuskantar da fuskokin ku ya ku bayina zuwa ga alqiblata fa innakum aina ma tuwallu wujuhakum fa hunaka wajhi ko fa hunalika wajhi duk inda kuka fuskantar da fuskar ku to tabbas za ku samu alqiblata a waje to shine sai al'alamatu sabari sai ka waɗancan maganganun da muka yi na guda uku da wasu suka ambata cewa su ne ake nufi da wannan aya sai ya ce muhtamil duk zai iya ɗauka aina ma tuwallu fi hali sayrikum fi asfarikum duk inda kuka fuskanta a halin tafiya ku a lokacin da kuke kan tafiya fi salatikum tatawwu'a haka nan idan za ku yi sallar tadawwi sallar nafila wa fi musayafatikum aduwwakum haka nan idan ma lokacin da kuka yi fito na fito da abokanan gaban ku في تطوعكم ومكتوبتكم أتلك تنافلة أتلك تفرلا فثم وجه الله وأنا ذاك سما الكبلة الله anan na manta an ambata mana daga cikin maganganun da malamai suka yi wasu sun ce hadda nafila ake nufi nafila akan abin hawa idan mutum ya zo zai yi nafila akan abin hawansa to ba sai ya fuskanci kowace alƙibla ba duk inda ya ga dama ya duk sun ambata a matsayin cewa fa'ina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta za ku samu fuskar Allah madaukakin sarki fuskar Allah nan malamai suka ce qiblatullah al-qibla Allah kuma ba tawili bane fassara ce da aka samu ta haka magabata suka fassara wajhullah ba fuskar Allah ba ana qiblatullah al-qiblar Allah ta'ala duk inda kuka fuskanta to al-qibla Allah na nan kuma wasu sun ambaci cewa nan ana nufin idan mutum ya tsinci kanshi a cikin Ka'aba ita ma wata magana ce da malamai suka idan mutum yana masallacin harami kaga ai fa ina ma tuwallu fa samma wajhullah ba haka ake baka ga an yi zobe abin ya baka sha'awa ya burge ka wasu suna fuskantar nan wasu suna fuskantar nan wasu suna fuskantar nan wasu suna fuskantar can ko haka ake yi har wani lokacin wani mai ban dariya ba da aka je aikin hajji sai ce ɗazu ba sallah azhar nan nayi bari in more sai zagaya sai ce can zan kalla yanzu sai zan samu damar yin haka ina koma garin mu to kaga shine wannan kaga idan mutum yana masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba duk inda yake a masallacin zai iya kalla kaga wanda suke gabas suna kallon yamma wanda suke yamma kuma suna fuskantar gabas wanda suke kudu suna kallon arewa wanda suke arewa suna fuskantar kudu haka kaga fa da ma tuwa nufa samma wajen la a aikace to shine wannan ibnu abbas arwaito daga wajensa yake cewa fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta fa samma wajhullah to za ku samu alqibla Allah anan sai ce qiblatullah aina ma tawajjahatum shaqqan aw dharba za ku samu fuskar Allah wato alqiblata duk inda kuka fuskanta ko ta gabas ko ta yamma ka riga tasiri daga ibnu abbas shike ibn abbas ya fassara wajhullah da qiblatullah cewa alqiblar Allah ake nufi duk inda ka fuskanta to akwai alqiblar Allah madaukakin sarki a wajen al-imam mujahid ibn jabr al-madri ibn abbas rahmatul radiyallahu anhu yace haykuma kuntum falakum qiblatun tastaqbilunaha duk inda kuka fuskanta to za ku samu alqibla wacce za ku fuskanta duk inda kuka fuskanta a sallah to za ku samu alƙiblar da za ku fuskanta an ruwaito daga sayyiduna abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma yake cewa annahu kana yusalli haythu tawajjaha bihi rahilatu idan ya hau abun hawansa to duk inda abun hawan nasa ya fuskantar da shi nan yake amma malamai sun ce yakan yi wata yakan yi wani zubin tsari idan zai yi sallar nafila zai hau abun hawansa to sai ya fuskantar da abun hawan nasa alƙibla sai ya kabba Allahu akbar to daga nan kuma duk inda dabba ta ta fuskantar da shi shikenan sai ya ci gaba da sallar sa yace na ga manzo Allah sama yana yin haka a sallar nafila ba sallar farilla ba sallar nafila ya halatta misali misali nake bugawa a ce inda kake zuwa kai sallar asuba da nisa sai ka shiga mota kana tunanin tabbas kafin ka kai masallaci an tada sallah ko ga ba kai raka'atul fajr ba to ya halatta za ka iya yin kabbaraka shi kenan ka ci gaba da sallar kana imani wato kana nuni da kai alhali kuma kana tuka motarka ko kuma kana tuka babur ɗinka ko kuma kana tuka laulawarka kekenka sannan yakan ce ra'aitu rasulullahi sama ya fa'aluhu na ga manzo sama yana aikata haka yana yin sallar nafila akan abin hawansa wa yata'awwalu hadhihi al-aya عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سي فسر wannan ayat da wancan aikin da yayi sai ya ja wannan ayat sai ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah wato ne nafila duk inda dabbar ta fuskantar da shi to alqibla Allah yake sallar shi tayi idan mutum yana sallar nafila to ba sharadi bane dole sai ya fuskanci alqibla in yana kan abin hawa sau da ka ya halatta mutum ya hau abin hawansa sai ya sallan nafila a kai amma a riwaya aka ce ghaira annahu la yusalli alaiha al-fariida sai dai manzon sun baya yin sallar farilla akan abin hawansa nafila yake a ruwaito wannan riwaya ma daga Anas radiyallahu anhu Anas ibn Malik shi ma ya faɗi cewa manzon sama ya kasance yana yin nafila akan abin hawansa fassarar wannan aya kenan fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah idan za ku yi sallar nafila to duk inda za ku fuskanta duk inda kuka fuskanta to ba ku mun gane an sake ruwaitowa daga ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu kana idza su'ila an salatil khawf wa safaha idan aka tambayi abdullahi ibn umar a game da sallar tsoro sallar da ake yi idan ana yaki sallar da ake yin ana yaki sallar tsoro wasafa hatu sai siffanta sallar in ya siffanta ga yadda ake kun san sallar tsoro da ake a yaki Allah kada ka nuna mana yaki sallar tsoro tana da siffofi sun kai sha ɗaya an kawo siffofinta ta kai sun kai sha ɗaya zuwa duk sun tabbata shi ga ɗaiɗai har goma sha ɗaya misali wani zubin akwai inda liman zai kasa mutane gida biyu sojoji sai a kasa su gida biyu sai liman ya raka a ɗaya da sahun farko su kuma sahun sahun ɗayan suna sun rirrike ababen abin nan yaƙi a hannunsu idan liman ya gama raka a ɗaya da su shikenan sai su ƙara sama kansu sai su wuce shi kuma yana tsaye sai waɗancan su su anshe su sai su zo wajen su kuma su ci gaba sai ya ƙara raka a ɗaya da su sai ya zauna sai ya tafiya kowaɗanne sun samu raka a daidai da shi to akwai dai sigogi da yawa al-imam al-maziri al-maliki a cikin sharhin da yamma muslim wato al-mu'lim yake cewa abinda ake bukata ga kwamandan musulunci idan har ana yaki to shine ya kalli wata siga ce ta fi sauki a yanayin da ake ciki sai ya dauka sai ya aiki da ita to abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma ya kasance idan aka tambaye shi a game da sallar tsoro to sai ya siffanta sallar tsoro da ɗaya daga cikin waɗancan sufofin ba su nake batu kansu ba daga nan fa idza kana khawfun ashadda min dalika sai ya ƙara ce ce amma idan akwai tsoron da yafi wannan har an kai ma matsayin da ba za a iya salatul jama'a ba ba za a iya limanci ba sallu rijalan aw sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim to sai su sallah ko a tsaye akan kafafuwansu ko kuma akan ababen hawansu mustaqbili alqiblati wa ghayra mustaqbiliha ko su zama sun fuskanci alqibla ko ba su fuskanci alqibla ba kaga shi ma nan yana nufin me fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah a wajen yaki ashe daga cikin bagirai da ayar ta shiga ciki akwai hadda wajen yaki kamar yadda muka ambata a baya cewa idan ana yaki in za a iya yin sallah liman ya zama ya sa mutane su fuskanci alƙibla wadda take ta garinsu to su yi idan ko ba zai yiwu ba to kowa ya sallah shi ba tare da ma an fuskanci alƙibla ba ba ko maganar limanci ake ba a nan abin da ake nuna mana shine muhimmancin sallah ɗin uwa ku kalli girman sallah har a lokacin da ake yaƙi ba a yafe mutane ba in kuka tambayi sojoji wanda suka je yaƙi suka yi yaƙi ba ɗaya ba biyu za su ba ku labarin me ake nufi da yaƙi kai fatan kada Allah ya nuna maka yaƙi shi yasa manzon sani ya ce la ta tamannu liqa al'adu to amma duk da wannan yanayin da ake ciki ba a yafe ma musulmai su sallah ba saboda muhimmancin ta aka ce su sallah saboda ka idan za su iya fuskanta alƙibla in ji ibnu umar radiyallahu anhu ma su fuskanci alƙibla idan ba za su iya fuskanta alƙibla ba to shikenan kawai su sallah da ta samu kawai ma ta yassara kawai yadda ya sauƙaƙa kawai a yi kana zariya misali kaga mu muna kallon gabas ne kawai sai kai sallah kana kallon kudu ko kana kallon arewa ko kana kallon yamma duk yadda yayi kila ma kai raka'a ta farko ko raba raka'a farko kana kallon gabas sannan kuma ka juya ka kalli yamma kila ka juya ka kalli kudu kafin ka gama raka'o'i biyun da zaka yi na salatul khawfi kila ka fuskanci duka abin nan bangarori da ake da su guda hudu Allah ya tsare to shine wannan ɗaya daga cikin sahabbai Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a al-Anabi radiyallahu anhu yake cewa nazalat fi man salla ila ghairi al-qiblati fi laylatin muzlima yace wannan ayar ta sauka ne a hukuncin mutanen da suka yi sallah a wani dare mai duhu الإمام القرطبي سيتي وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا malamai da yawa daga cikin malaman fiqh sun tafi akan haka cewa idan ana duhu ka zo masallaci ko kuma a ɗakin ka za ka yi sallah sai baka gane alƙibla ba kawai sai kai sallah idan sallatil ghaini li ghairi alqibla idan mutum yayi sallah a lokacin akwai gajimari akwai hadari ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة باين يا جماعة صلى جاء الإمام القرطبي المالكي ya ce mutum ya gama sallar shi tsaf sai aka ce masa ba alƙibla ya fuskanta ba ko da kan shi ya gane cewa ba alƙibla ya ba kuma ya gama sallar to ya je fa inna salatahu jaizatun malamai da yawa sun tafi akan cewa sallar shi ta yi sallar shi ta yi وبه يقول سفيان وابن المبارك واحمد واسحاق wannan fahimtar magabata daga cikin zafiyar Imam Sufyan ibn Sufyan al-Thawri سفيان الثوري حكنا عبد الله بن المبارك الخراساني حكنا الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وإسحاق بن راهويه dukkanin su fahimtar su ita ce idan mutum ya zo ya zai yi sallah sai bai gane alƙibla ba saboda akwai duhu ko duhun gari ko kuma akwai duhu na gajimari hadari shi ke ne iya kafa tukukin shi bai gane alƙibla ba kuma yanzu a lokacin misali babu baya tare da irin waɗannan na'urorin da suke gano wa mutane alƙibla to kawai sai ya sallashi to idan ya sallan nan tashi bayan ya gama sallashi tsaf sai aka ce masa Allah ga kuma ai ba nan bane alƙibla to sallashi tayi ba sai ya rama ba amma Imam al-Qurtubi sai ya ce qultu nace zai yi ta'aliki sai ce huwa qawlu abi hanifa wa maliki wannan kuma ita ce magana Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi kuma ita ce magana Imam Malik rahmatullahi alaihi ghaira anna malikan qala sai dai Imam Malik ya ce shi tustahabbu lahu al-i'adatu fil waqti in akwai lokaci to ya rama ko walaysa zalika biwajibin alaihi amma ba wajibi bane tun a kasa kasa nan mai al'akhdar ya ba mu ka'ida yana cewa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatun fala tu'adu min hal fa'idatu wala nafila duk inda aka ce maka karama sallah inda lokaci to wannan ramawa mustahabbiya ce ba wajiba ba so da ka ba a rama wanda lokacin ta fita sannan kuma ba a rama nafila in ka ji an ce adatul waqti to abin da ake nufi ke duk inda ka ji a cikin an ce adatul waqti to ana nufin inda lokaci karama mustahabbi ne ramawa in babu lokaci ba za ka rama ba kai ko da lokacin baka rama ba ba ka yi laifi ba so daga mutumin da ya sallah ba alƙibla ba saboda duhu ko kuma yana cikin daji ko kuma yana kan hanya bai gane alƙibla ba bayan ya gama sallar shi tsaf sai aka ce masa ai sallar shi ba alƙibla ya kalla ba to a nan sallar shi ta yi insha Allah sallar shi ta riga ta tafi sama shine al-Imam al-Qurtubi yace da annahu qad ajja faradahu ala ma umira domin ya riga ya sallashi ta farilla kamar yadda aka umarce shi so da ka ba ramako a kansa amma al-Imam Shafi'i shi sai yace la yujzi yace bata yi ba li'anna al-qiblata shaqqun min shuruti as-salah domin al-qibla shar'i ne daga cikin sharɗin sallah wajibi ne mutum ya fuskanci al-qibla to amma dai maganganun malamai da yawa ta sun fi maganar da malamai jumhuru suka yi tafi cewa idan mutum ya iyakar bakin kokarinsa wajen fuskanta alƙibla sai bai gane ba ya sallar shi bayan ya gama sallar shi tsaf sai aka zo sai aka ce ai ba mala ai ba ba alƙibla ka fuskanta ba sai ka ka kalli yamma ne a zariya mutum ya kalli yamma ya sallah to sallar shi tayi ba sai ya rama sallar shi tayi ba ku wannan ita ce magana da tafi inganci daga cikin maganganun da malamai suka yi ba sai ya rama ba kawai shi ke nan sallar shi tare a karkashin fa aina ma tuwallu fa samma wajhul sai Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah wasi'un ali inna Allah lalle Allah wasi'un min yalwani anan dacewar inna Allah wasi'un alim da ayar ai wasi'un fi ahkamihi Allah yana yalwata ma bayinsa a cikin hukunce-hukunce ma yuridu Allah ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum Allah baya san ya samu hukunci a cikin shari'a a cikin shari'a yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah madaukakin sarki yana son ku da sauki ne baya son ku da kunci shi yasa lokacin da kana bauta ma Allah a kuntace to ka je ka bincika fiqhun da kake yi akwai damuwa ana son kana bautar Allah ne ka ji sauki shi yasa kaga asali aka ce kai sallah a tsaye idan ba za ka yi ba kai a zaune idan ba za ka yi a zaune ba yi a kwance kwanciyar ma aka baka dama kai uku in ka ga dama kai ta dama in ka ga dama kai ta hagu in ka ga dama kai argingine duk wanda kai ka yi daidai amma da sharaɗin matsayin ka kenan da sharaɗin matsayin ka kenan idan kana da yalwa kana da dama ka yi alwala idan ba ka da damar yin alwala ka yi taimama duk wanda yana cin wasi'un ali yana cin wasi yana cikin mus'u na Allah madaukakin sarki yana cin yalwata ka'ida ta fiqh tana cewa al'amru idza dhaqat tata al'amari idan ya kuntata to sai shari'a ta buɗaɗa shi ta yalwata shi sannan tana cewa al-mashaqqatu tadribu tayshi kullun idan aka shiga wahala to ana samun sauki to daga cikin misalan sauki da yalwan hukunce-hukuncen Allah akwai babu dama a lokacin da za ku yi nafila babu laifi ba sai kun fuskanci alƙibla ba idan kuna kan abin hawanku daga cikin yalwa hukuncin Allah idan kuna hali na yaƙi to babu laifi ku zama duk inda kuka fuskanta a cikin a cikin sallar ku kun fuskanci alƙibla Allah haka nan a lokacin da ya zama akwai gajimare akwai hajai ko akwai duhu kuka yi iyakar bakin kokarin ku wajen gane alƙibla ba ku gane ba to duk inda kuka fuskanta kuka yi sallah sallah ku tayi duk yana cikin wata yana cikin musu in Allah madaukakin sarki yalwata ga bayinsa duk da cewa lafazin wata din ya shafi siffofin Allah gabaki daya arzikin Allah mai yalwa ne to amma nan ana magana ne akan hukunce hukunci so daga abin da ya fi dacewa a fassara wasi'un shine wasi'un fi ahkamihi wa fi tashri'ati Allah madaukakin sarki mai yalwa ne a cikin hukuncin hukuncinsa da yake kafa ma bayinsa da dokokin da yake kafa musu da yadda ya tsara musu yadda za su bauta masa akwai yalwa a ciki babu kunci so daga kaja shi yasa manzo sama ma ku yira baina shay'ain ithnaini illa ikhtara an tarahuma ma lam yakun isma manzala sama ba a taba bashi zaɓin wasu abubuwa guda biyu ba na hukunce hukuncen Allah fa sai sai ya ga wanda ya fi sauki shi zai zaɓa matuƙar wannan saukin ba ba zunubi ba so daga saukin Allah idan Allah ya sauka kama bayi ki bi in ka ce zaka kuntata ma kanka to wahala zaka shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana za a tafi ana tafiya shikenan wani mutumi aka zo za a yi azumi wani cikin azumi ana tafiya kawai shi kenan sai ga wani mutumi kawai ya shi ne mazan su mai zai ce masa laisa min albirri siyamu fi safar sai baya cikin da'ar Allah da nagarta ga Allah ka ce ka matsa ma kanka ka ce sai kayi azumi alhali kana tafiya Allah ya baka sauki zaka tafi daga nan zuwa Lagos sai ka ce kai sai kai azumi ko mai dugur ko zaka tafi Yola sai ka ce ai kai azumin ka zaka a ko da ruwa ka rika sha fa'idatun min ayyamin ukhra sai ka rama bayan sallah shikenan ka huta to amma mutum ya matsa ma kansa ya ce shi ne zafi hukunci ne zafi zai ɗauka to wahala zai ɗaukan makansa shi yasa sauƙin Allah madaukakin sarki wasu malamai suke ganin in akwai ruksa wajibi ne ma a ɗau ruksa amma dai magana ta tana da rauni ba wajibi bane sai ka ɗau ruksa akwai abin da ake cin shi azima akwai ruksa azima shine asalin abin da Allah ya nema kai ruksa kuma sauƙin da Allah ya baka a game da wannan abin rangwani to wasu malamai suna ganin wajibi ne idan aka ce ga kusa ka karbe ta to di yana cin inna Allah wajib sannan ali Allah madaukakin sarki masani masani wanda ya tanti ya san hali ya san yadda ya halici bayansa ya san yadda gabobinsa suke aiki ya san yadda numfashinsu yake ya san yadda komai nasu yake to idan ya tsara musu hukunce hukuncen da suka dace da gabobinsu suka dace da su sai a ce Allah ya laifi yanzu kai kakan kama gidanka yanzu kakan ce ma 'ya'yanka da matanka kayayyakin sallah da abin da za su ci da azumin nan ai buɗe baki kakan kawo abin da ka san zai isa saboda ka san su ba mu kai ka hadace su ba amma wai tun da a ƙarƙashin ka suke ka san su shi yasa sai ka kawo abin da yake daidai wa daida to Allah da ya halitta ya halicci bayan sai a ce shi ne bai san yadda zai tsara musu yadda za su bauta masa ba ko yadda za su yi rayuwa a'a Allahn da ya halicci bayi shi ya san yadda bayi suke shi ya san abin da ya fi dacewa da bayin nan nasa na hukunce hukunce saboda haka hukuncin da Allah madaukakin sarki ya tsara shi ya shine ya zama wajibi bayi su bi kuma a ciki za su samu nasara suna kaucewa to za su shiga rudu ana kauce tsarin Allah madaukakin sarki to za a shiga rudu rayuwa ba za ta yi kyau ba sai a shiga bala'i a shiga tashin hankali darussan da za mu iya fitarwa a cikin wannan aya ko ayoyi guda biyu tun daga ayar mu ta baya annan zulma ala daraka wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasbi lalle zalunci hawa hawa ne ala daraka gida gida ne zalunci wani zaluncin ya fi wani zalunci to daga cikin manya manyan zalunci lalle akwai hana masallatan Allah a gina su ko a rusa masallatan ko a raya masallatan Allah a hana mutumin da ya haka yana cikin min azlalil zalimi yana cikin mafi jimman azzalimai darasi na biyu tahrimu man ibadillahi masajid Allah ta'ala an hana a hana ma bayin Allah su zo su shiga masallatan Allah an hana wani ya zo ya dauki ya ce ba za a shiga masallatan Allah ba balle ya hana su shi ibada a ciki an hana shi yasa hatta mata masu sune yace la tamna'u ima Allah masajid Allah mata ka a hana su zo masallatan Allah a wata riwaya manzo sun yace idza ta'adanat ahadukum imra'atahu idza ta'adanat ahadukum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha idan ɗayan ku mata ta ce za ta je masallaci kai ya hana ta kai ya hana ta Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ya karantar da wannan hadisin ɗansa Bilal ya ce baba ha baba ba ba ka ganin abin da suke yi ne baba suna zuwa masallaci su kaza su kaza wallahi la namna'ahunna ce wallahi sai mun hana su Abdullahi ibn Umar yace aqulu laka qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu la tamna la namna'ahunna shi na ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka hana su kana ce wallahi sai kun hana su fatabbahu sabban sayyi'an ma samituhu sabbahu ahadan qattu mithlahu qattu me riwaya yace naji Abdullahi ya masa wani irin zagi ban taba jin ya ma wani irin wannan zagin ba yace la ukallimuka abadan yace har abada ba zan sake ma magana ba ina ce maka annabi ba ka kalli girman manzo Allah sallallahu alaihi ba ana ce maka annabi ya ce kana cewa sai kun hana su kana ma manzo sama tsageranci da da da da da da rashin kunya yace ba zai masa magana ba har abada amma na da shi radiyallahu anha tace da annabi sama zai dawo ya ga yadda mata suka canza wallahi ya hana su zuwa masallaci kaga wannan da akwai shi Abdullah sayyidina Umar radiyallahu anhu da wasu sahabbai suna kyamar matan su je masallaci saboda yanayin yadda abubuwa suka kasance amma ba su iya hana su ba saboda bin sunna shine sayyidina Umar ne da ba ya tsaya bakin titi akwai matarsa tana zuwa masallaci ta sa hijabin ta ta lullube jikinta haka ba suke fa ba irin namu ne yanzu ba ma amma duk da haka ba sa son su je shi kenan ya tsaya a bakin titi sai na umar yana khalifa kawai yana zo ta yana tana zuwa tana tafiya ta tana tafiya tana tafiya ta baiwa Allah kawai ya je ya rungume ta sai kucu kucu kucu kucu kucu kucu ta bige shi shi kenan ta ce na fasa ma zuwa masallacin ta dawo gida shi kuma sai na umar ya tafi masallaci je ja sallah ana dawowa gida ta zo shi shi amirul mu'minin haka maza suka lalace ce wallahi ba ni ba zuwa masallaci daga yau ce me ya faru bai me ya faru mai daki na ce ai ga abin da ya faru ne ce a'udhu billahi haka maza suka koma Allah shi kyauta Allah shi kyauta to shi ce to ka je da ake dabara ka ga mata shi ke dabara bai hana ta ba amma dai ga abin da ya zo yi to shine wannan mata ba a hana su zo masallacin Allah in sun ce za su zo amma ya zama akwai tsari da dokoki da ake da su eh kakka zama kamar yadda الراعي المسكين يما وتواقع قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بنافك متعدد قد كان شمرا للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد ردي عليه صلاته وثيابه لا تقتليه بحق دين محمد kin zo kin sa hijabi kin ci kwalliya kin zo kina ma maza fari da ido kina hana su ci sallah to kaga kan mace bukatar ta zuwa masallaci ta zama haka Allah shi kyauta azzikru fil masjid mafhumun wasi da Allah madaukakin sarki yace an yuzkara fi hasmuhu to ambatan Allah a masallacin Allah yana da ma'ana mai fadi ba kuntatacciyar ma'ana bace ma'ana ce mai fadi izamu zambi man sa'a fi kharaj al masjid bila maslaha girman zunubin mutumin da ya kokarin rusa masallaci ba tare da wata maslaha ta shari'a ba a jiya mun faɗi cewa akwai wajajen da malamai suka ba da cewa za a iya rusa masallaci ko mun faɗi cewa idan akwai maslaha inda aka gina masallacin bai dace ba muka buga misali ga masallaci ga coci wannan can suna kiɗa kiɗan dididim dididim dididim dididim kullum sai liman ya kabli saboda kiɗa a samu wasu masu sallah kuma kafa su ta riƙa rawa ana ana kiɗan coci kaga yadda damuwa to ya halatta a rusa masallacin nan a ɗauke shi a kai shi wani waje sannan malamai suka ce ya halatta ga masallaci ana da shi sai kuma wani ya zo ya ce to ya gina wani masallaci kusa da wannan masallacin ba a da buƙatar na biyun akwai buƙatar da musulmai suke da ita ta makaranta ko ta asibiti suka ce ya halatta tun da wakati ya yi a juya masallacin a rusa shi ya koma makaranta ko ya zama masallaci ko ta buƙatar musulmai mun gane an al-kharab ala nawayn hissi wa ma'nawi an fada mana cewa rusa masallacin Allah kala biyu ne ko akwai rusawa ta fili a samu bulldozer ta rusa ta rusa masallaci ko kuma rusawa ta a hana ayi ibadar Allah a cikin rusa masallaci al-aslu fil muslimina an yakunu izza asali ga musulmai ana bukatar zama suna da buwaya da daukaka su zama cikin aminci wa an yakuna al-kuffaru adillatan khaifi su kuma kafirai masu kawo maka masallatan Allah farmaki su zama cikin tsoro kuma su zama makaskanta lal darasi na bakwai an al-khizya fi dunya jazaa'u man mana'a masajid Allah kaskanci a duniya shine sakamakon duk mutumin da ya hana a gina masallatan Allah a raya su وجاهد في حجمها يما يقوقري وجروس مسلاتان الله ساقمكن شيني الله سياسا مسقسنشي على الدنيا أن الله عد عذابا عظيما له Allah ya tanaji azaba mai girma ga waɗanda suka zama suna rusa masallatansu suna hana bayin Allah su ibada a cikin masallatan Allah annal mashriq wal maghrib lillah da gabas da yamma dukkanin su mulkin Allah jawazu lijtihad fi tahqiq al-qibla ayoyin nan sun karantar da mu musamman ta ƙarshen ta karantar da mu halaccin mutum ya iyakar bakin kin da kin tato domin gano alƙibla in ya gano shi kenan in bai gano ba kuma ya salla ta ko ina da ƙarshe in ya gama sallar su ko da an ce masa ba alƙibla ya kalla ba to sallar shi ta yi kamar yadda aka ambata mana Allah mana kukin su ya ƙara mana fahimta a cikin alƙur'ani Allah ya albarka a cikin rayuwarmu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in 啊。